أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kan gulbin ma da cikin injin a mana mada bakin nan eh ciro kan hankali hankali eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناس الحق للحق والحاجي إلى صراعك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين uwa wanda muke tare da su a wannan rana ta alhamis a jawo wanda yake ashirin ga watan biyar ma'ana jimadar kula hijiran annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam karatunmu mai daɗa ɗarai a cikin wasiƙin shograi radiyallahu ta'ala da mu tashi yau karatu na talatin da nawa da uku insha Allah wanda hankan wancan biyu kaga mun kwana cikin kuma alfasalu الرسالة الثانية من الفتاوى في نبيو daga cikin fatowi shehu radiyallahu ta'ala mun karanta muqaddima mun bana wajen shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake bayani akan tambayan shi wannan bawan Allah ya masa wanda a ƙarshen wasiƙa ne fa sunansa duk wanda yake bibiye da mu ya ta je ga wajen da mun tashi akan shehu Ibrahim na bayani akan kuɗi ita idan an ce wannan kuɗi bi waliyi ne wanda ya hau mukamin kurbaniya ya shi yace shi wani tajalli ne daga cikin tajallin zaki Allah kenan subhanahu wataala an gane wato shi aya ne daga cikin ayoyin Allah lamarinsa sai Allah ko ya da shi kuɗi a waliyai yana kujera ne na wakiltar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wasiƙa tsakaninsa da Allah da sauran halitta to haka kamar yadda yake cewa a hadisi kudusi da hadisi ingantacce Allah shine mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kudubi yana muƙamin wakiltan annabi idan shi wannan wali ne kudubi to a zamaninsa shi yake dukkan wani abin da Allah zai raba ya bayar ko na da babu annabi shi yake ba domin shi ne halifan annabi na hakika an gane to shi bra yake shi wata tajalli ne daga cikin tajallin wani Allah subhanahu wa ta'ala sai shi wai ke ce man jannatu da mu shi karatu duk da yanda muka fara kenan ranar kaga ka rage ne a rage gudu yace fal jannat al janna wa sa'ir adwa'iha da sauran dauƙoƙinta wa sukkariha da mazaunanta ala istibrari ha a bisa dawwamar duk shuɗewar zamani da ita aljanna za ta an gane duk tsawon zamani da za ta wa dawamiha da dawwamar da za su yi wanda ake ci har abada to tajallub a tajallub bi tajalliyatin kuɗi ita aljanna gaba ɗaya take kuma tana daga cikin tajalli na tajalli shi kuɗi ma'ana wata aya ne daga cikin ayoyin kuɗin Allah kuɗi bi wani wanda ya faɗa mu kulbaniya kar kuma ta fiya mu kuɗi bi yana wakiltar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na قال تعالى الله تعالى يأتي إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تو شو برا رجلا تعالى يجي دليل هو الله سبحانه وتعالى يقرأ في سورة الحزين يأتي إنا أردنا الأمانة على السماوات mu buka bujiro da amana wa sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai wal jibali duwar wani fa abaina an yahminna sai suka ji suka ki su ɗauki wannan amanar da Allah subhanahu wataala ya bayar wa fakar biha suka ji tsoro suka ji tsoro suka ki ɗaukan wannan amanar suka ji matsoro wa hamar halisa sai ɗan adam shi kuma ya ɗauka to anan shi Ibrahim ke tunda sama da ƙasa da duwar wanda suka ji tsoron ɗaukar amanar Allah sai ɗan adam shi ne ya ɗauka to shi yasa an ji maka wannan kuɗi to kuɗi shi yana kamu yana wakiltar annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ya raka dukkan wani sirrin halitta Allah ya tara shi a cikin ɗan adam tabi'a surar annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wa sallam to amma nan dole wani zai karatu ya musu nauyi tafiya da karatu ne irin da ake tura ta a ruhi ake tura irin wannan karatu ba karatu ne irin na daure da ake ɗauka ake tura ta a memory na kwakwalwa ba a'a karatu ne don ruhi ruhi ko yanzu idan ake karatu ba gane ake tura abu a ruhi wane kawayensa wane kawayensa ka gani sai a tura maka abu yanzu sai ka ɗauka ba tare da ka ga abu ba amma karatun zahiri sai ka ji ka ja baki ka karanta kamar kuɗi ne mutum ya ɗauka ya ba ɗan kasuwa incentive kenan a ba shi kaya ka ga abin da aka baka shi ma kuɗi amma da ruhi don kana so ka je ka je ka kara waya shi da nana ya shiga ɗaya ya shiga amma ba wani abin da ya shiga ba an gane kuma ya shiga ne to tafiya da haka shi wuri ce wannan aya shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala hake faɗa sai shi wuri ba ya sake ce fa kana ta'ala Allah ya ce ya alaihi bala maqamalakum ya ku mutanen Madina shi ba ta cikin suratul azab ne ba ku fa da wani bukai to anan su su bai ba suna kallo ba ayan Qur'ani iya zahirin abin da yake magana akai bane a'a akwai wani ma'ana irin ta ba'i wanda sai wanda zuciyarsa ta farkata kuke ganewa kaga a wannan magana ya ne su bala makabala ku farku ai da kuke ne ka faɗa wuka hadda wuri ya ci azabu suke ce ya ku mutanen Madina babu ku tuba ba daya a nan ba ku da daya a nan faruji ku ko ba zuwa da kida jiyu yawa inna ala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake fara ya nan fala fa amal ku faruji wa yakadu fariqu minhum alladhiya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya awra fi illa kirara suka ce lalle gidajen ku ta gubo wa ba kowa a ciki Allah ya ce ba wai suna nufin gidansu na wuce bane a wa ma yi shi da illa kirar gudu ko shi so shi to kaga an ba kuma anan sai bura da galanun shi kuma sai ya dauko ayat yana magana kana magana ya lafi bala ma da malakum to da da ainihin ruja da ake magana ba ku fa da wani matsayi ba ku da matsayi na ma malakum ba ku da matsayi ba ku da wurin tsayuwa ba ana magana wancan ana magana da zahiri da munafikai suka faɗa ba in ka lura ma kace da munafikai ne ai ayar ba shi munasaba ba ko amma tana ɗaukar wani ma'ana daban shi yasa aka ce su baye ko bayan Allah ma ba san dai su su ko da ayar Qur'ani yana ɗauke da ma'anoni sama da guda biyu domin da ga wani sufi domin da ake faɗa wani isra a fatiha sun da ya ciro wasu ilimai wanda ba a san da su ba iliman sama da guda nawa sama da ilbayatin goma sha nuna fitar a fatiha wanda ban taba sanin wannan ilmu ko sunansa ma ban sani ba kamar yadda abdullahi sha'arani yake faɗa to zubiya ta yau karatun tana da zuwa sai dai tasiri mu ba masu karantawa ba duka komai nake ganewa ba gaskiya ne akwai abu da ya wuce sani an gane to shi ne yake wal jawabu tsani yake amsa da shi kuma to mun abin da shi yake gaya masa yana masa bayani akan kudubi to shi ya masa bayani kudubi shi ko wani matsayi ne ma'ana wani tattali ne na Allah aya ne na Allah nan da muka wannan kudubi ne to yana mukamin kujera ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan tasirifin mutanen zamanin sa da dabbobi da itatuwa da kuma jinta halin sa da tsiya da halifan Allah Muhammad sun ce hatta su ruwa sun gananta da kwaya to kudubi ne tura masa rabanta da Allah ya ce wannan raban nasa ne to ta hannun kudubi aka tura masa an gane shi sa bayan Allah su duniya ba su sauke ka akan komai ba Allah shi ne bayarwa amma akwai masu rabawa shugaban kasa ce da albashi a kasa gaba ɗaya ko daga hannunsa ne ya yi tsaye to ya wai ce kowa a baki a'a zai suna ma kowane jihar nata akwai wakilin da shi ne gwamna gwamna ko dai tura kuɗi kowane ministry ai in ma ba a kan tajarar zai tura shi ko shi ne albashi ya tura ma kowane ministry makashiyar da ne da shawararsu har kuma kowa kudin sai zuwa nan to haka sha'anin Allah yake shi wace wal jawabu tani afta da ni yace ilam ka sani adda ru'yatan lahi ko a'lam ka sani adda ru'yatan lahi ta'ala fil janna bil absari ka sani ganin Allah a cikin aljanna an tafi lahira bil absari da wadi zai idanuwa da ga Allah a lahira tunda ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila riya nadira wasu fuskokin a ranar kiyama har sai suke suna kallon ubangiji yace wal bakiyu wajhu fulkari abin da ake kallo shi ne zatin Allah da girma min dai ruwa ta ba tare da ruwa ta ba da da Allah ranar kiyama bal kal kabar ne nake bane kamar wata daren shawo Allah ne bayyana kowa ne ya gani kamar yadda hadisi ya faɗa annabi ya da ku ba ubangiji ku da rauna da ku da ku ubangiji ku kamar yadda kuke ganin wata a sama ta ranar kiyama da ga Allah amma a ganin Allah da za a yi da hadisi da yi ya faɗa ana tsara shi ne kiyama wasu da su damu su ga Allah yake sai Allah ya yi ta dani a sufar rana yana bayyana ne masu bautar rana su zama ubangiji buga ubangiji sun yauce su ji sai a kai su wuta ai rana ba ubangiji ne masu bautan wata masu bautan wasu abubuwa har a bai ainihin mubilai su sun san rana da wata da wasu halitta ba ubangiji ba to har Allah kuma ya zo ya bayyana zaki subhanahu wataala shi ne shi yake ya masa da da Allah ranar kiyama da ido irin wannan wannan ido da duniya fa bilhu a cikin mubilai mutane a lahira akwai da zai makera wuce yau sabki da bara akwai wanda zai ga Allah su saba'in a gwargwadon gudu irin ta lahira ya kalle shi ya sake gudu ya kalle shi ya sake gudu wa biyu akwai a cikin su gwargwadon matsayin mutum makera wanda zai ga Allah marar fili su biyu wa biyu akwai a cikin su makera baraka wanda shi so kere ga Allah a lahira ne ba so kere ga rashin da ba Allah shi kenan matsayin da bai ce sake ganin Allah ba shi da ya samu rabu wa bilu akwai a cikin kuma yarawo a marar da kullum suri akwai da kuma a kowane sati ne da Allah sau daya wa mara awu mata akwai kuma wanda ke ga Allah ba kawai mutuwa ne da jarumkan girman Allah da daɗi da ne kama shi sai ya mutu gane wa ya haya ba da zalika bayan haka kuma zai rayu tunda ba mutuwa a lahira sun ba la ya mutu fiya wala ya haya ya ma da akwai da ga Allah ko ya tsabar da mutuwa ne mutuwa irin da lahira amma bai ya sai sake rayuwa kuma wai yidda ila ila ru'yati ilaiha wai yidda kuma sai sake je yi shauki ila ru'yati kuma ilaiha zuwa ga gani din zuwa ga ne da ita ga ji kuma bai ji da sake ganin Allah ne yin su kuma da hakan akwai wanda yake ga akwai ko a duniyar na ko da yake saba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da zai ce fa da shi ba kamar yadda aka rubuta da Allah ya bayyana masa walamma tajalli rabbuhu ja'alahu dakkan wa harrahu sayfa yayin da wani ya bayyana wa da Musa sai da Musa da dai tajalla rabbu lil jabal yayin da Allah ya bayyana da dutse ja'alahu dakkan ji Musa da dutse bara ta iya zaki Allah bara ta iya dokar zaki Allah wa harrahu sayfa ya da Musa ya fadi da to haka ko da ke gabar da Allah ke saba gare ka ba su wani shi yasa na ga wasu bayan Allah suka ce suka matsa suna so su ga annabi in ban da da kai ba to suka ga su ma su ko da su yi kare su an gane to da haka ko da ke da Allah Allah yana ba su a nan sai ne sai dai ya sake rayuwa na'am sai yace fahiya ita ganin Allah a halali kulli shay ya ku komai dadi razaqana Allahu zalika bi baddi wa karimi shi ba yake Allah ya azurta mu da ganin Allah ranar kiyama da baiwansa da baiwansa da kuma girma halin girma irin da Allah ya ba ta da ba ya cancanta ba da baiwansa da kuma girmansa Allah ya mana haka ya mana baiwar shi radiyallahu ta'ala kafin da ba shi kwanan Musa da ya ga Allah kamar yadda mun sha faɗin wannan kayan a tasiri can a wannan kisa fallon ba ta kai ne rabu mutum ai an tambaye shi yaya ka ji da kaga Allah yaya maganar Allah ya yi ce maganar Allah na jin kare na shiga jiki ta ko ta ina ba irin maganar mu ka ji shi ta kunna ba da zai da wuce maganar mu ta sauraro da su kullum ba za su ji maganar mu shi maganar Allah na shiga jiki ta ko ta ina an gane to sai aka ce ya daɗin maganar Allah sai ce daɗin maganar Allah a kwatanta shi da mutumin da ya aure ya fara jin abin da ake ji a jiki aure to ya ce a zin a kafa daɗin jin maganar Allah dubu goma a ɗauki kashi ɗaya to shi ne misalin abin da wanda ya yi aure ya fara jin abin da ake ji na yin aure sai shi wani ce ya ce to ga Allah komai ne a ganin Allah komai ya ne wa ba su yi da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ganin banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya tinka rubiya ya ce ita ce kamar wancan gani halarci da kaunin musulmi da aljanna wanda suke aukuwa ba musulai masu yin aiki a cikin aljanna wannan ganin Allah da za a yi to haka ganin manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake ganin manzan Allah a wuri sosai akwai da duk da su ma annabi bai koya ba har yana shi da annabi zai koyo misali ku anzara sai in mutunta ma na yi da an gane akwai kuma wanda zai ga Allah a zai ga manzo Allah kai a wuri so ɗaya kawai a rayuwar ta taɓa ganin annaba zai yi akwai wanda kuma duk sati ne da shi akwai wanda kuma duk wata ne da shi akwai wanda duk shekara ne da shi akwai wanda kuma so ɗaya ta kawai ne da shi an gane Allah ya samu shi kare mai wajin ruwayyaki sallallahu alaihi wasallam da ruhu shi kuma rashin jabin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin jabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wani sa li jalalin kadir mara'a sabiya da girman abin da ya gani ne la ala shi ma ya rawu fani ba irin yadda wanda ya fada'i bane yake gani yake ganin abu ya kare an gane kasan kaga mutanen suna cewa da ai miki ana ganin Allah miki ana ganin Allah aka ce ba ranar ba wannan mai karatu fahimtar Allah ake yi ko ba za ka iya ganin zaki kai kana nan ba sai ka yi fada'i ko fada'i shi ne sai ka kare kai kanka ba ka ganin kanka to za ka iya tsintar kanka a wani hali wanda da za ka je ka je ya faru ba za ka iya faɗa ba yanzu misali kamar aljani ya shiga jikin mace ta fadi za ka ta surutayya amma daga lokacin da ya fita daga cikin tana dawowa hankalinka sai ka kana cikin ne yadda ka mutane a kansa ko ka fita misali da wanda ya suma bai san ina ya ce ba ko ka fita misali da wanda ya bacci ga shi wanda yake kusa da shi na cin sanadin fashi kuma na kallon sa amma shi ne bacci ina ya ce ko bi sirra turari ke da da ina da ka abun sai mutum ya kai ya gane ainihin me ake yi kuma ko mutum ya kai da ka gane ne gurgurin imanin ka da kusanci ka da Allah ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallama shi baya ganin komai a halinsa duk abin da ya kalla ayat Allah yake gani a cikin man ya da girman abin da yake sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam lam yarsha annabi baya ganin komai ba bakai a kai wa sawi tare da wanzuwan yana cikin hankalinsa da wata kansa ko ya sawo abin da ya kace ba ita ce sawo ta wacce ce ba ta shiga hali ba la ala ɗari sukuri ba a hakkin baye ba akwai baye na jiddaɗin zikiri jiddaɗin salati annabi kai akwai maye ma na jin daɗin duniya mutum na cikin cin abinci ya shiga ya shiga maye shi ne kai ya taɓa da wasu maganganu ya san na faɗa bai an cewa da masanci ne ولذلك تجري عليك لن يجب أن ذكر أمتي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukumarsa ambatan al'ummar sa ba hatta da alam har yi musu addu'a wato lokacin da yaje ya ga ya gana da Allah ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam baya da komai a wuce sai Allah ne amma kuma al'ummar sa ba ta bata masa shi da yayi mana addu'a shi da Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi sai ya ce wa barakatuhu kaza sai ya a Isra'i aka yi ta وبركاته في الذي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقول واحد شاهد جبريل لنا بايك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين to na wala ibadu lahi alaihi shi ne ya samu shi ko kuma an dauki wancan ruwaya kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika roƙa ma al'ummarsa abubuwa da shawarwari wa ma qurbul haqqi amma kusancin Allah للخلق بعليتا كسنتين الله بعليتا فعبارة ذيك وتا فسرة يعني أم وجودي نا سابوان الله وتا وتا عبارة هي سابوان الله وهذا يجي ده كدي كان لأنه دوي شاء الله لا شيء معه باب وانا أبتعرض الشيء أزل أزل أزل إلى أبد أبد أبد shi Allah babu wani abu tare da shi tun azamin azamin azan har ya zuwa abadin abadin abad to anan anan akwai karatu kawai shi kan tana da girma akwai karatu da ma alfani amfani da kawai tafi mutum ke sallah amma ka kace gaske abu da ake nufi Allah babu tare da shi babu wani abu tare da shi tun azal azal har yanzu kuma shi ne wata rana shi inna ali ya yi na kula raka a ɗari haka waye gani zai zo fadar manzala sai faɗa wa ɗari ya ce na yi na kula jiya na cikin dare raka a ɗari a gaci sai wani ake ce yake masa ala ta kafu ya shin ya tuna ni ba ka tsoron ya sai ta ka taɓa ganin wani ya yi alfahari da abin da aikin da ba nasa ba ka taba ganin wani yayi ne da aikin da ba nasa ba ka ga shi gida ina guda maka aiki da bulan da ke nasa da da ba ba aikin kamar Allah ne ya ba shi koyi wannan aiki ba shi ba kuma haka ne kuma Allah ya ce wallahu khalaqaku wa ma ta'malun Allah ya ya ce ku da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah ne ya halitta ba shi ba mu dora ba za mu tunda ba mu kai kanmu ba to su su ba yake yi wa aiki idan ya zo suna masa kallon wato ainihin mahalicci kowa da komai shi ya aiki wannan kowa da yin ma su muna tare to Allah ya tsare ya gani walai su zalika kuma hadisi ya zo ma wannan lafazin hadisi ya zo an tambaya ne sallallahu alaihi wasallam da an ce da shi na ne da yake da annabi yayin Allah ya ce Allah yace kana Allah la shay'a ma'ahu وهو الآن على ما كان عليه الله يا كتب شدك أدل أدل ما قوم دارش ما حد يزو ينا نن أيك دارش وانا ذكر رسول شيء سبا يا جماعة في الأمان أيك فاشي أحسيلا دقى الله ما ذلك كي كي شريعة جدا أما بعد دي دقى الله فإذا سبا دقى ما على تنبك كون سيما على الشيء على تنبك شنو شيء تسفيد في الكتاب أقالي وليس ذلك هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم يجب وانا كما يجب مقام من الله صلى الله عليه وسلم فالخلق عليك قربه للحج كسجلت جعل بمعنى أجل معنى رشد سي كسجل عليك جعل معنى رشد سي كوي باطل أنجاني في وجودي رشد سي في سامو الله معنى samuwar Allah shi ya sa ya zama duk dai da a ɗauki abin a hakika to da ka ce a nisa ma ba domin komai na ka ji an ce na Allah ne kai kanka da Allah to ina kake aikin kan ma na Allah ne ina kake ba ba ka da iko ka ƙara ma kanka rayuwa ba ka da iko ka ba ma kanka komai amfani sai abin da Allah ya yi to ashe duka tsakanin kuma halittar ma na Allah ne wa dululin nabi sallallahu alaihi wasallam kusancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da Allah hakiki da hakika ne ma ba kai zaki kare tare sharima tare da dawwamar zatin sa ne girma amma mu sa kusancin mu da Allah shi ne rashi cikin samuwar Allah amma annabi shi kusancin sa da Allah na hakika ne لأنه تعالى ومش الله تعالى لا يريد شيئا بايع الله بايع كومي بايع ما صار كومي سواء يريد محمد صلى الله عليه وسلم سيما يريد أن محمد حديث تلبي تك الله اللي يقول قوي ما يريد أن محمد تو وانت جعل الله ده مش تو البركة شنا من محمد يا يكوي ده وأما أخلاقه أما أبيئه تكجنتا تو فليس لجيء عارف بالله تعالى باب إذن أدوان تبع عارف بالله duk wanda ba aiki ba bai san Allah yake gaba da ba to ba a kallon wani ne da biya ne domin shi ne an da ikirari suwa domin shi abin da ake nufi da tabi'a wanda Allah yake sacca to li an da domin shi ne ikirari suwa ikirari suwa shi ne fitar da wani fi ma'amalar da haƙƙi ta'a fi ma'amalar da haƙƙi ta'ala cikin ma'amalar Allah duk abin da za ka yi da Allah to ka cire kowa a cikin harkar ka cire ba ta dogaro ba ta dogaro ina fatan muna tare eh abin da ake nufi kenan da ari shi ne ne tabi'a tabi'a ne kyau take faɗa shi ne cire duk wanda ba Allah ba cikin labari in da ka aiki ko Allah take kama ba ta bukatar yi ba ta bukatar yi mukari ba ta bukatar girma ba ta bukatar zagi Allah kawai take kama shi ne damuwa shi ne shi ne ikirarin suwa fi mu'amalatin haƙƙi cire duwai kowa ba kowaye ko be shi ma'amalar Allah da kai ma'amalar Allah Allah kai da ruwa wadalika shi wannan kuma la yafiku man ja'alta suwa wannan ko ba mai ikon da yaka baya da ikon da aikata ka ko wanda ya san wani wanda ya san wani ba Allah ba to wanda ibada shi yake sai ba bari ya shiro a ciki ba ko ya cire da ka dawo nafsi da ka dawo kai kanka ma ya tsira kanka shi ne tare da rabi da fara ibadan ma ba sai kake yi ba Allah ne wannan kuma arfa ne san sake yi wa arifu suwa wanda ya san kun kuwa akwai wani ba Allah ba wani yake wani abu ba su shi da yake cewa ba an tsare shi daga barin sanin sirrin Allah mubad abu kimantawa ne ga galaga da sanin sirrin Allah da uzu billahi min al-bu'd wal hijab shi ba shi muna neman tsari da Allah daga nisanta da kuma mene hijabi wa abbal haibatu amma abin da ake kira haiba haiba da ake kira shi ne farin jini da su ba yake kira wani ya ce haiba ya ɗauke shi farin jini ya ce fa hali ya ce wani hali ne mutum ya kai shi da shi su masana Allah kai shi shi fa hali ta adarin aru almutabakki wanda wace wani hali ne wanda take ta adarin aru fatar ayar da ke da al-mutamakkina wanda take bujiro ma'arifi wanda yake mutamakkini ya kafu cikin lamarin Allah wani ne kenan wani hali kaka bujiro masa shi da ake kira sahiba da shuhudi uzma ya halatto girman Allah lutfin gusi amma ba kishiyar bele kishiyar ɗeba cewa da ya halatto girman Allah ne har girman Allah ya kama shi da ga tubaye su ta kuka su da tana Allah wanda har ya fara yi kana yi sun ya mushi kamar yadda kina wani yake faruwa da shi yana tafiya cikin madina ne yana karanta Qur'ani yace wa qud wal kitabil masdud fi ar-rakil manshur wal bayt al-ma'mur wal saqaf al-marfu wal bahr al-mansur ibda azab rabbika lawaqi yana jin haka sai na ubo yana jin Allah ya jinka rantsuwa yana bin ma'anar abu Allah ne ba za ki ce ki irin wannan rantsuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu kai zuwa cikin gaban kasan ya yi rantsuwa akan wata magana ku sai ya yi rantsuwa ku ko jiya kai ka san magana ta da girma fawon da shugaban kasa yake ci ne faɗi wata magana kai ka san ba wanda sai hana shi wannan abu sai ma ne shi to laki ne ko wanda ba shi ne dukkan iko kare shi ga wannan rantsuwa wasu wal kitabin wasu wal baitul ma'mur والسقف المسؤول والبحر المسؤول inda azaba kan ne ran kuwa biyar ko shi ne ce hakika azaba ubangiji ta bai auku ba duk bai samu inda azaba da suka lawata malam sun dace ba wanda yake turo wannan azaba an gane to sai na umar da ya girma halarku girman zaki da yake wannan rantsuwa ai da mutumin da ƙara shi ina zama da kai kamar sai malam bin dafi ya fadi sun da ake sanya mutu ya ce kwana uku bai farfaro ba ka zo da kasan girman Allah to shi ne shoki haiba shi ne girman Allah ya kawo mutum wani hali da suke gudumo babban sanin Allah mutamanci ne cikin Allah wanda ya kafa shi sanin Allah Allah ya sa mu daga cikin shi shi ne uzma ya halarta girman Allah ba kuma kebarcewa ba haka shi kebarcewa shi wani abu zo da na ɗauke ma hankali lokaci guda ya dawo a wanda abu ya wuce kebarcewa kamar an nan kabda kamar yadda kabdu danko dan kyamu lubbin basi shi ne kishiyar shimfiɗa abu kuma wal hauku tsoro kuma shi ne wato lubbin rajali shi ne kishiyar tsammani duk mutumin da ya tsoron abu to ya cire tsammani bai samu wani abu mutum da ya zara ka kuzi ya biyo kanka ai ka cire tsammani wuri da wani abu قال العارف يجي ورفع عارف مثلا الله ينشوى أشتاقه فإذا بدا أعركت من إجلالي يشو يشي إلا تقولي ما بس نكار شب بيت كم ما مثلا تسالات تسالي حكا شو وانت إلا وأما السيب يجي أبا متاكد جيدا سيب تفيا تجيب الله لكن جماعة سوف يقول لك كارك سيد سيرك تفيا kullum makani kake kara matsayi kamar yadda shogo shogo shogo jari da lalata ce kowace sakar ɗaya na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kara matsayi a gurin Allah wanda ta ku dukkan matsayi da ya hau kai tun daga farkon rayuwar zuwa wannan sakar ɗaya kuma ta mukamin kara nisan da yake tafiya ne cikin Allah da da za a kasa ibada a ce a kamo irin wannan tuda tun daga farkon duniya ta ninka irin shekarun da sai zuwa ƙarshe su yi ba za a samu wannan abu kamar wasiya kat ko kamar tafiya da jirgin sama a ce da aka shida tafiya da ya tafiya da kama sai ya ma fara to amma sai ba ba ma mun ake nufi da sai ne ba wani baratu shi ne ibara an ma'arifin ma'arif daga ma'arifan ma'arif wawa tare shi ne ake nufi da tare da rika ƙara matsayi da rika ƙara matsayi ka zan mazo da yin Allah ba bari ya samu Allah Allah daɗin da ya wuce komai daɗin da yayin da mu wuce nutsuwa da duniya da kayan daɗin duniya to shi matsalin Allah da gaske ke samu Allah to shi kuma babu abu da yake da nutsuwa kamar da ya faɗa masa Allah ya ji maganar Allah ya ji Qur'ani ya ji maganar manzo Allah kullum yana ƙara kusanci shi ne ake tsakar ƙara wa wa dariƙatu hakkin kuwa da ake samu sai shi ne idamatul fikr shi ne dawwamar da tunani bainan nasli tsakanin dangantaka allati bainar rububiyyah wal ubudiyya lazim dawwamar da tunani cikin dangantake dangantakar da take tsakanin uban ubangiji rububiyya wato kasantuwar Allah Allah da kuma ubudiyya bautawa Allah ka ta tunani to wai biye ne da saban da ke tsakanin da Allah yake a wannan mutane menene sirrin haka to in har ka gano ba za ka ba wani shi sai za ka ji ba cikin bautan Allah ka gare yace wannan kuwa wadalika yace wannan kuwa mujibu imtisalin amri wa tinadin nahi yace wannan ko shine yace wajabta musantuwa da Allah to da ya dubo mata tunanin da cikin bin Allah da bautan Allah da da ubangiji da ake nufi da bawa da ake nufi da ubangiji kuma da bauta din da ake nufi da bawa shi kuma to wannan za ka ga ya dawoma cikin mene cikin cikin bautan Allah eh zai dawoma cikin bautan Allah zuciyarsa za ta shauki zuwa ga mene zuwa ga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala zai ta bauta wa Allah tabiya da yana ta tunani cikin Allah ya gano girman Allah da aka dai ibada kuma dai nisanci dukkan abin da ne da Allah subhanahu wataala ya haramta da ya gane wa ne Allah la'anna man tafakkara domin duk wanda ya tunani fi sifatu rububiyya rububiyyar cikin sifofi na Allah ya gane sifofi na Allah haka na Allah ni Allah shine karim Allah shine gani Allah shine hakim Allah shi da ashe dukkan halitta ma babu ne kawai gane abu shi ne mawadaci shi ne mai hikima shi ne mai ilimi shi ne mai wadata shi ne mai wadatarwa shi ne mai ƙarfi duk kowa mai wani aiki da wani abu wa Allah an Allah ya ara masa muna tare ko to yace wanda ya ƙarice sufofin Allah yace istaga maula yace je gurbe ya zuwa ga zuwa ga Allah fa yam tasir sai ya misaltu da abin da Allah ya gurbe wa yattari sai ya misaltu abin da Allah ya hana wa man tafakkar wanda kuma ya tunani fi sifati nafsihi wanda ya tunani cikin sifan kansa kuma kazalika shi ma kai kanka ka zauna kai tunani cikin sifanka aka masa baki aka masa ido aka masa hanci aka masa a ƙafofi aka maka wajen cin abinci aka maka wajen numfashi aka maka wajen jin magana to kai kanka in kai tunani cikin kanka ma da aka gane a shi akwai wanda yi ka kuma bai yi ka haka kawai ba ya yi ka dan wani abu sai ka da wanda ya tunani cikin rububiya lokaci ya ko kuma Allah da wanda ya tunani cikin kanka zai gane Allah subhanahu wataala sai to amma qurbaniya amma ku ibadiyya da kake magana da yake kace da Ibrahim ya ake cikin mukamu ku ibadiyya ku kaji da kudi shi yake fal aqdam yace ku dubai kasiran ku yake ku dubai suna da yawa eh ku dubai suna da yawa shi radiyallahu ta'ala fal aqdam kasiran ku dubai suna da yawa amma wal fardu abin da ake nufi mutum walfar waye fi kulli zamani amma kudi bi farki ce kudi bi farki a ce wannan kudi ne shi mata aiki kudi ne shi kadai a zamanin wanda ake zuwa kudi har aljani da zama da garo komai da shi ne a zamanin wanda bai suna da yawa akwai kudi bir farku kudi bai to shi ne duk zamanin duk wanne suna da kashin da an ce kowane kasa akwai kudi guda kowane jiha akwai kudurin ta kowane yanki na duniya akwai kudurin ta akwai kuma kudurin da duk duniya suna ƙarƙashin ta wanda aka labu suna ƙarƙashin ta shi na ke cewa kudurin farko kamar da shogran ya bayyana a zamanin sa radiyallahu ta'ala wa minhu shogran ya ce gare shi ne kun jarin arifina gare shi ne madadin arifai arifai na samun madadin ne ƙari ƙarin sanin Allah da ƙarin kudanci da Allah da manzalo daga shi kudurin zamani shi yake raba mana ko da ba ta gari ta shi zama shi a zamanin ba wa gairi zalika da wani wannan ba wannan ba in man takaddama da wanda suka gabata shi kalami a magana Allah kudubaniya akan kudubaniya la'anna al-kudubaniyata domin shi ta kudubaniya idza utilika saka ce koyi kudiri ko falmara da abin da yake nufi al-jaji kudubul jaji wanda ya kawo dukkan su ba na wilaya wanda yake wannan kujera na wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da yake nufi da kudiri da yake nufi da sai شويته ما معرفة الولي ما معرفة الولي من أنه أما ولي يسمى تيسا ينا وزمتين يا أقول الله كي فقد يعلمه يوا ولي يسمى تيسا وقال لا يعلمه يوا كبايا شيء هو أكبر شيء بس يوا يوا ولي بس أقول الله ما يوا كما تسمى تيسا ما بس يوا شيء بس يوا شيء ما شيء ba zai san shi wani bane sai ran da yau ina ya ga wani sai ran da yau ke kuma kuma da yau sai daga asara da ke ci shawar gane mai da kwanaki yake kuma wani gurin Allah ba ta da lafiya ba yake sa ce ta zauna mata gurin ta matan aure ne da daddare ranar ta tashi ta zauna kamar jiki ya fada ita ce bayan yadda shi da wannan ciwo na wajen mutum ta ce mana kuma wajen mutum da ana kiran asma'i da dani da kuma kiran sallah da ne yara ka tafi ya yi shi don sati ya yi tsawo da gida na dukkin kana da ni na ya ce ba da asibiti ne na duk da ta da abokin zama ya abokin zama na ma na ya ce ba kada ya kula da wani ba shi ko shi ma ya ce ma ni gobe da ce ma da yake da ni ina karama da shi Allah ya saka ni Allah ya saka kila faɗa wannan magana insha Allah ko da kiyama ko kuma haka kake ladani abuwar da fara kiran sallah tana amsa kiran sallah yana idar wa kuwa kuma da amsa ta idar ana jima kuwa wallahi ta ce ba shi kamar mana duniya wallahi kaga wannan mutum ya ce wanda Allah ya koyi wilaya ta sama ta da mutane ne ya ranga ta ta ta Fadari kuma ya fi yi, eh, an ce kuwa da wani yi ne san makamunsa, shi da an yi sama hullahu, an yi sama hu, Allah ya lanka ma masa. Ya kaza dan a bar a ido biyu ya ce sai kana daga cikin kurbai a wani kaza, wanda suke da bukari kaza. أو منام حكم أبد في أجابة أو تجاه ذلك حكم إزاجة أن تنهي لك بسبب الشيوش شيطان كاتا كمقام كذا أو من النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن تنهي أجابة صلى الله عليه وسلم أو من ذلك حكم توجه ونسوة أما كلا من يدعك فتاني سيد الحرج من الكائهير الجلال ومن يدعك فتاني سيد من الحرج الثاني الله يكرم السجاة إرمي شمان جاري ومشوف جاري أجل شمان أنت وقلبه هل كل ذي فقال يجي هكذا سميت الناس ومسؤولة يجي هكذا نجي mutane suna da dukkan haka amma islamul alwam amma sabani da lau sabanin launuka da Allah ya yi ya ja da shi yau dalilin da Allah ya yi halitta daban-daban shi wuce amma sabanin halitta launuka halitta da Allah ya yi yace Allah ya faɗa Qur'ani ya ce ni ayatu khalqu samawati wal ardi wakilar arzikin alwani Allah ya kira da cikin ayoyi akwai Allah shi da halittar sama da ƙasa da kuma saɓanin hajjibin da launoni a shi duka mai yayan adamu a duniya duk mutane yayan adamu amma launin ku daban amma ayoyi ne na Allah hajjibin ku kuma daban ma'ana yayan yaran ku daban kuma zuwa yaran ku kuma zuwa وذلك تمام القدرة الإلهية wannan shi Ibrahim ya ce wannan shi cikan iko da Allah dan Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce al shay'an da aikata wani abu illa fa al bidda sai Allah ya aikata shi ne ba wani abu Allah ya aika ya yi shi ne kuma zakar wa isa misali da mu da shi Allah ya yi ya yi ai shi ke yi wa sama'u wa sama'i wal ardi Allah ya yi sammai ya kuma yi kasai ai shi ke yi والسواد والبياض الله يقول أكيد يكون قرعي والعدلة والصفرة الله يقول يكون أبو الجبا كوري بكمكم شيء فتح فتح والقلوب والقلوب والبر الله يقول أبو الجبا يقول سواء شيء ذاتي يكاشي والمجري والكاشي الله يقول يكاشي والشقي والسعيد الله يقول بشي الله يرسل وانت بايد أسفر على جواب الجامعة والسعيد كبير أسفر الله يرسل wallai Allah ya dare wanda hari Allah ya wuri wanda bai Allah ya asbai wal matai yin da Allah wanda bai Allah ya tafiya da asbai wal matai ya kuma ya bashi ila ba la ni hayata da ya zuwa da bai da karshe duk wani abu da Allah ya shi Allah ya shi shi wadalika tabai wannan babban ta babban ce cikin wahidi a cikin sifar turan mutum guda ɗaya a fara kullum da fasiriya ya rijayar da hankalin masu tunani waɗancan abubuwa wannan babbace babbace ko ka tuna ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza shi ne ce wannan kawai a cikin mutum guda ɗaya duk ɗaya ta tuna irin wani abubuwa to abin ya rijayar da hankalin masu tunani walakin al'ayat sai ayoyi la ya azubu mawsuwa illa fi qulubir rijal wato ayoyi la ya azubu mawsuwa abubuwan da baya girma mutum da girman ayar Allah sai a da illa fi qulubir rijal sai a cika su wanda wanda yake ne ka san bidin wannan da kai Allah Allah wani abun abun to ta da za a wuce ta abun za a sallawa kana so ka zauna lafiya shi wani shawar hajji allazi wata hajji ko hajji rijal yace amma hajji da amma magana aikin hajji da kake tambaya na wannan kuma da yake ka tabbata musu yace shi ne hajji waliyai za a kai hajji amawa da hajji waliyai waliyai kullum mutum tana za ki kama kullum a da wani insha Allah ba wai irin sai ka tashi ka je kan ba ka tuna Allah wallahi wanda shi ne yu'abduna anhu suke fassara gare shi da hajji su bi hajji kurwa na kiran da hajji tawu wajiya وزيارة دي كذلك حتى زيارة ما طلع كده زيارة سوء نتاو والاعتماد بخير لا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم واجب شبرا ce jangan mutum ya dogara kuma da da hadisin manzala shi da habarin da shi labari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi kenan wajibi shubra yake wajibi eh arbaike in aka tafi da hankali da duk wani duniya kuma ya dawo da ya gwada masa abun ko bai canja ba a kan cikin yake yake shi yana da kaji لأنه يريد أن لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال أريا باطل هو هذا kafin ma ya bayyana shi a sai ne haka ko bayan ya bayyana ma sai ya bata zuwa shi shaɗu ba ya fi shi barani ma kala yake fa fa fa barani ko fa hadir shi ma kala laka sallallahu alaihi wasallam ya da abdu zalim al-qadi Allah kana ni shi yake ka fa barani ka ba ni labari ma ma kala laka sallallahu alaihi wasallam abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cikin wannan bawa azzalimi ne gudu ubangiji shin har da karami shin ya ambace ni wannan da yake wata magana ne ka dai sa ba kawo da biyoyi da yake da kyau ko kai an so shi ake ta kawo wanda shi ya bai cikin abin da kan ka fahimta abin da ya tambaye shi laita ni shi ne shi ne kai kansa kai gona haɗarar balita fi wakatin sarki da bin sallallahu alaihi wasallam to ina ma ya darsa a zuciyanka lokacin da kake jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu maganganu ma'ana ba wa Allah ya wada cikin magana da manzo Allah ne ko a babanci ko ido to ina ma kai to na ina ma na darsa a zuciyanka lokacin da kuke magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce hatta na kuma kai wannan gona sirri ana gona sirri ba ma ba شرط لك شو ما أبدا ما إشارة في قوله تعالى سبحان الله تعالى وترون جبالا تاسبوا جان منه وهي تقول بر الصاف كل الله يمين أكثر كل شيء يشوف وأنت آية لما إشارة لك إيش تفعلك إيش تراجعها جاشين كتجيك تفكر كنت بعدين تفكر كنت الله أبوك عثمان جاي شو رأيك أبوك عثمان جاي قال في في ذلك ما يبخل bayan harin kula yace ya dan uwan Usman da ya ji ya da hukunci wannan fadin Allah ne ya fito da wasu ilmomi da yake rikidar da kwakwale abu ya fitar kwakwalwa malin da shi gobra yake ke na san an da cewa shi idala ala sirrin ayat lalle shi ya gano sirrin wannan ayat ya san kayo abin da ake yi razakan Allah fahama Allah ya azurta mu da ganiya an da gare su mahimmanci duk baiwansa ba don aikin da zuwa lokacin ba a ne shiro shi hali a nan da bana ya da shi dan kana da kai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah za mu tashi kuma na mutum da aka san da gudu kuma har mu shiga ba farkawa na uku insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da kuma muka kuskure Allah ya azurta mu da da Allah ya ce mana da shahidi kuma Allah ya kara mana tabbata Allah Allah ya kara mana arfai masa na Allah masa na Allah Allah ya kara barka mana ayyu Allah ya kara barka mana ayyu Allah ya tada Allah ya lamu shi mana Allah ya barka mana ayyu sallallahu alaihi wasallam barkan shehu jami da shehu Ibrahim da kuma shi Maulana Abu Shaw kafin ya kara mana da mutaji muke karantawa da wanda ke ɗaukar karatu siyasa da wanda suke shiyare da wanda suke layi da wanda suke gudu shawara Allah ke biya musu kafin suna kai idan dare da kuma Allah dan sai mu ke shi wannan karatu na yau Allah ya tsaya mana da cikin biya mu da Allah ne abin da suka da Allah kala da shi mana Allah ku sallu wa sallu barik ala sayyidina Muhammad al-Fati ma ubu al-Fati ma ubu al-Fati la is wala ya هذا الذكر المسجد عن المشهور لا من الله الحمد لله رب العالمين